الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم التناد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدشر barkanmu da arzikin sake saduwa a wannan majalisi da muke karatun alkur'ani mai tsarki tare da fassara kan fahimtar magabata karatun da muke gabatar da shi a wannan masallaci na juma'a na tunawa da malaminmu na sunna a sheikh abubakar mahmud gumi allah ji kansa da rahama masallacin da yake anguwar kasuwar kaji a nan cikin garin azare karamar hukumar katagum jihar bauchi najeriya yau an sha ruwa na shida rana ta shida kuma shine majalisi na shida a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan shekarar hijira alif da dari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da ashirin da uku ga watan februari watan biyu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da shida muna karatu a cikin suratul hijir jiya mun yi karatu zuwa aya ta nawa alramma aya ta goma sha takwas yau za mu tashi insha Allah ta'ala daga aya ta goma sha tara kenan Allah ta'ala ya datar da mu gabanin nan ga wata takarda mai takardar na cewa malam ina so a sa kanwata a cikin addu'a sakamakon fama da take da jinnu ya kai ga sun hana ta aure kowa ya zo sai ya tafi yana so da sauran jama'a sa ta cikin addu'a ubangiji Allah ya yi mace ba ta lafiya Allah ya raba ta da wannan mugun iri na shaidanu waɗanda suke cutar da ita kuma ina ba ku shawara ku ci gaba da neman magani musamman ta hanyar waɗanda suke masana harkar rukuya kuma ahlus sunna waɗanda ba za su yi surkulle a ciki ba ba kuma za a yi bokanci ba za a bi hanyoyin da shari'a ta tanada don kawar da irin waɗannan a halittu masu cutarwa ubangiji Allah ya bata lafiya wannan yace da fatan an sha ruwa lafiya alhamdulillah yace malam dan Allah me hukuncin idan mutum kabli ya kama shi ko ba'adi alhali yana bin liman zai yi ne ko liman ya ɗauke masa don Allah malam ya ce a saka shi addu'a kuma Allah ya sa azumin baɗi a gidan miji na gari to mace ce ke eh Allah ya sa ta yi azumi na baɗi a gidan miji na gari mai tsoron Allah ce wadda ta ce wadda za su zauna tare har aljanna insha Allah to samari kare go kenan Allah maɗaukakin sarki ya arzuta shi da miji na gari mai mutunci wanda ya san mutunci dattijo ɗan dattawa Allah ta'ala ya aurar da ke kan nan kan baɗi dangane da ƙabli ko ba'adi ga wanda yake bin liman dukan abubuwan da suke sa a yi ƙabli ko a yi ba'adi idan sun samu mutum yana bin liman to ba ƙauli a kansa ba ba'adi a kansa sai dai idan ya kai ga har ya rasa raka'a ne idan ya kai ga har ya rasa raka'a ne an matse shi ta yadda bai samu dama ya yi raka'a ba ta kufce masa bai yi ruku'un ta bai yi sujud bai samu space ba har liman ya gama wannan raka'a sai ya tadda limamin a raka'a ta gaba suka ci gaba da sallah wannan shi yana cikin wata larura daga ba zai zo ya yi tasa sallar na abin da ya rasa idan mutum ya samu kansa irin wannan halin to ba adi zai iya kama shi ko kuma idan mutum limaminsa ya riga ya yi sallama shi kuma ya tashi zai ci ko abin da ya rage masa to nan idan kauli ta kama zai idan ba ta kama zai amma a lokacin da mutum yake halin lafiya yake bin liman babu wancan matsatsi da na ambata kuma babu wani ciko da zai biyo bayan limamansa to abin da zai faru da shi wanda zai sa a yi sujadar rafkanuwa ko ya manta ya yi ruku'u biyu ko ya manta ya maimaita fatiha ko ya bayyana karatu ko ya ɓoye karatu kaga duk ba aikinsa ba ne ko ya ɗago daga sujada sai ga limamin bai ɗago ba sai ya sake komawa ko ya miƙe tsaye a zaman tahiya sai ya miƙe sai ga limamin zama ya sai dawo ya zauna duk irin wani in sun faru da shi ba ba aji ba kabli limamin ya ɗauke masa wannan yake cewa barka da shan ruwa da fatan an sha ruwa lafiya alhamdulillah tambayarsa ita ce to mace ce ita ce tana zaune da kishiyarta sai mijinta ya sake ta saki ɗaya suka daidaita ta zauna bayan nan sai ya mata saki ɗaya kuma du sai ya daɗa mata saki ɗaya ya zama uku to ta manta na farko suka ci gaba da zama sai da ya sake sakin sai ta tuna ya mata ɗaya da farko sai ta bar masa gidansa me matsayin zaman da suka yi ya duro mana ya duro suka yi kun gane tambayar ba kawai ki tuba wa Allah madaukakin sarki akwai abin da ku ya kuri mantuwa uzuri ce domin ɗabi'a ce ta ɗan adam amma akwai abin da manta shi rainin hankali ne kuma ke ɗin idan an ce kin manta shi da yayi shi ma ya manta duk ku biyu ku haɗu ku manta sakin farko saboda saki ba shi da muhimmanci ai ba sakin da ba a manta shi ma irin na farko saboda ba a taɓa yi ba sai a kansa aka yi kuma a ce shi aka manta gaskiya wannan mantuwa ba zan iya fahimta cewa mantuwa ba ce ba kun yi wani ganganci dai daga baya kuma tuba ta zo miki tunda Allah ya taimake ki tuba ta zo miki to ki tuba inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba daya dan haka ba kama kame ki tuba wa Allah madaukakin sarki kun yi laifi amma yanzu kin tuba kin gane kuskuren ki shikenan shi kuma Allah zai karba ya yafe amma zancen a dinga tsalle ana tsalle-tsalle ana cewa mantuwa mantuwa bai taso ba shi yake kawo ranar alkiyama mutum ya sha duka a gaban Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallama ce man nuqisha al-hisaba uziba duk wanda yayi kokarin kawo uzurori a gaban Allah sai an masa azaba kawai ka yadda ka mika wuya kai ba daidai ba kai ba daidai ba shikenan dan haka kun yi kuskure babba in ke kin manta bai kamata a ce mijin ma ya manta ba don tare kuka zauna har saki ya zama hudu kuma sai bayan an yi na hudu da da aka yi na uku ba a tuno akwai na farko sai da aka yi na hudu aka tuno akwai na farko da zamanin saki na uku da zamanin saki na hudu wanne ya fi nisa akwai ganganci a ciki Allah ya yafe muku ya yafe mana baki daya Allah ma Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استغرق السمع شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برافقين Ubangiji ta'ala ya ce, Walaƙar ja'alna fi sama'i burujan وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين waɗannan ayoyi guda uku jiya mun yi karatu a kansu Allah subhanahu wata'ala mai tsarki da buwaya ya ilmantar da mu irin gudumawa da gata da ya yi mana ta hanyar ƙawata sama da kuma halittar rana da wata da taurari da sanya musu masaukai suna gudana wadda lissafinmu na kwanaki da shekaru da awanni suke gudana a cikin wannan tsari ƙarƙashin ganin dama da mashi'a ta Ubangiji subhanahu wataala sannan Allah madaukakin sarki ya sake ilmantar da mu gatar da yayi mana ta hanyar tsare wannan sama da sanya mata tsaro na musamman domin a kiyaye sakon da zai zo zuwa gare mu daga shedanun aljanu waɗanda suke sata ji suna isarwa zuwa ga bokaye sai gwargwadon abin da suka wafta wanda shi ma sa iya kaiwa ɗaya a rushe su a goma Allah subhanahu wataala ya ce ya tanadar da taurari masu tartatsun wuta wanda suke bibiyar su idan sun yi jeren giya da ɗorin ɗoriyo don ƙoƙarin satoji a cikin wato a cikin sama Allah subhanahu wataala ya yi haka ne domin ya kiyaye wannan sako da ake kawo zuwa gare mu shi yasa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya aljanu ko shedanu ko wani mai tare bai tare wani abu na wahayi ya cutar da wannan wahayi ba alqur'ani ya sauka lafiya sumul kuma har zuwa yanzu haka yake lafiya sumul kamar yadda Allah subhanahu wataala ya daukan makansa daga nan har zuwa tashin alkiyama sai lokacin da Allah ya ga damar a shafe alqur'ani sannan ya shafe shi shi da kansa ba da aikin wani wata halitta daga cikin halittunsa ba sannan Allah subhanahu wataala a wannan aya ta yau ayoyi guda biyu da Allah ya karanta mana wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin min kulli shay'in mawzun wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha wa man lastum lahu birazqin Allah ya ci gaba da ba mu labarin da ilmantar da mu ni'imominsa a kanmu yace wal arda madadnaha ƙasa kuma mun shimfiɗa ta wa alqaina fiha rawasiya kuma muka jefa duwatsu a kanta shine fiha ai alaiha muka jefa duwatsu a kanta wa ambatna fiha min kulli shay'in mawzun sannan kuma muka tsirar cikinta daga dukkan dangin wani abu wadda aka kaddara aka hukunta cewa ƙasa za ta ba da shi na tsiri waje an nalakun fi hama aisha Allah ya ce kuma muka sanya muku hanyoyin rayuwa a cikin wannan ƙasa wa mallakun lahu bi raziqin ko muka sanya muku wanda ba ku ne kuke ɗaukan nauyin arzuta shi ba Allah subhanahu wata'ala yace wal arda madadnaha ƙasa kuma bayan yayi bayani akan sama take ƙasa kuma mun shimfiɗa ta ko mun miƙar da ita farashnaha mun miƙar da ita wa basatnaha wa sawainaha shi yasa a wani wuri sai Allah ta'ala ya ce kamar nan wal arda madadnaha a wani wuri sai ce wal arda farashnaha an gane ko a wani wuri kuma yace wal arda ba'da zalika dahaha waɗannan kalmomi guda uku suna nuna maka cewa an shimfiɗa ta farashna hakin madadna ha an miƙar da ita an yalwata ta ai wasa'ana ha wal arda ba da zalika dahaha sannan addahu kuma an daidaita ta ai sawwaina ha don haka Allah ya shimfiɗa ta sannan kuma da ya shimfiɗa ta ya faɗaɗa ta da ya faɗaɗa ta sai ya daidaita ta Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan ne domin mu mu amfana mu ta arziki shi ne wal'arba madadnaha da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ƙasa ya kintsa ta akan wannan tsari sai ce wa alkaina fiha rawasiya sai muka jefa mata rawasiya ai aljibala as-sawabi sai muka jefa mata duwatsu waɗanda suke turaka masu kafaffu masu tabbatar da ita kafaffu masu tabbatar da ita Allah subhanahu wata'ala ya sanya duwatsu a ban ƙasa don su zama maɗaurai na ƙasa waja'alna fiha rawasiya sai muka sanya duwatsu aljibala as-sawabit duwatsu masu tabbatarwa ko jibalan sabita duwatsu tabbatattu don su zame mata noti a wani wuri Allah ya ce wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bikum a ƙasa mun sanya duwatsu masu nauyi masu danne ta an tamida bikum don kada ta yi girgiza da ku kada ta yi rawa da ku wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum a cikin suratul nahl Allah ya ce Allah ya jefa wa ƙasa duwatsu don kar ta girgiza da ku don kar ta yi yawo kar ta yi reto da ku shine amfanin waɗannan duwatsu da aka girka wato a ƙasa don a ɗaure ta. Wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alƙaina fi rawasiya, Allah ya ce muka wato jefa duwatsu a cikin ƙasa don su danne ta shine ma'anar waljibala autada da Allah ta'ala ya ce cikin suratu suratu suratu nabai waljibala autada wa ambatna fiha min kulli shay'in mawzun Allah ya ce sai kuma muka tsirar a cikin ƙasa min kulli shay'in daga dukkan wani abu mawzun wanda aka kaddara shi mawzun ay muqaddarun ma'lumun wanda aka kaddara shi kuma sananne a cikin hukuncin Allah subhanahu wataala wato kenan da aka shimfida ƙasa da aka danne ta sannan aka yalwata ta ta yadda ta ishi kowa kowa yana da wurin zama a ƙasar nan wani ma ba ɗaya ba wani yana da gida fiye da ɗaya wani ga gida ga fegi wani ga gona wani gonar ma ba ɗaya ba wani yana da shago ba ɗaya ba wani ofis ba ɗaya ba sannan ga hanyoyi waje alna fiha fijajan subulan la'allakum tahtadun sannan ga hanyoyi da za ku rinka bullewa kuna tafiya kuna kaiwa kuna komowa duk yawan mun nan in ka ji ana kukan population to ba za ka ji ana cewa an rasa wurin kwana ba ba za ka ji an rasa wurin gini ba ginin gida ba a ce gari ya cika sai dai a bar shi babu ba za ka ji wannan labarin ba shi yasa da Allah madaukakin sarki yake gorantawa waɗanda suka yi kasala sun musulunta sun ki fita daga cikin kafirai Allah ya ce innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha idan an tsitsiya su me ya hana ku bar cikin arna ba ku samu kun yi musulunci yadda Allah ya yi umarni a musulunci ba ba ku samu kun ji tsoron Allah yadda ya kamata a ji tsoron Allah ba sai su ce kunna mustad'afina fil ard ai a garin ne bamu isa mu kira sallah ba a garin ne bamu isa mu tsaida sallah ba a garin ne bamu isa mu yi kaza ba bamu isa mu kama azumi ba za a yi ca akan mu haka muka hakura muka daina yi saboda bamu isa mu yi ba saboda raunin mu sai Allah ya ce alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha yanzu kasar Allah bata zama yalwatatta ba ba za ku tashi daga nan ku tafi wani waje ba alam takun ardullahi wasi'a inna ardi wasi'atun fa iyaya farhabun ƙasa Allah madaukakin sarki Allah yake yalwatacciya ce wannan yalwatacciyar shine wannan maddin da Allah ya mata amdadnaha mun miƙar da ita kowa zai samu guri wani ba zai tare wani wani ba zai hana wani ba idan kana so har fiye da ɗaya kai za ka zauna iyalanka su zauna ka ajiye kayan sana'arka da kayan nemanka ka ajiye dukkan wani abin da za ka yi tanadi a ban ƙasar nan akwai wurin da za ka yi tanadinsa to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala da ya ambata mana irin wannan baiwa da ya yi mana ta ƙasa sannan kuma sai yake gaya mana cewa ya tanadan mana da arziki da kayan bukatunmu a ƙasa ya fitar mana dukkan dangin abin da za a ci, dukkan dangin abin da za a sha, dukkan abin da ake bukata na rayuwa, kuma mawzun Allah ta'ala ya ce kuma muƙaddarun ma'alo yana da gwargwado, Allah ya hukunta shi ya lissafa shi Allah subhanahu wataala ya hukunta gwargwadon abin da ƙasa za ta bayar a lokacin da ya ga damar ta bayar a wajen da ya ga damar ta bayar shi yasa cikin wata sura Allah subhanahu wataala yake cewa قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين الله يتي كغير موسى يا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة فصلت أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين yanzu kwa kafircewa wanda ya halicci ƙasa a kwana biyu a kwana biyu duka wannan ƙasar aka halicce ta a kwana biyu ba ƙasar azare ba ba ƙasar bauchi ba ba ƙasar najeriya ba ƙasar duniya kuma idan an ce ƙasa ba ana nufin banda ruwa ba har da ruwanta yanzu kwa kafircewa wanda ya halicci ƙasa a kwana biyu wata ja'aluna lahu andada har ku dinga sanya masa kishiyoyi waɗansu ababen bauta ba su mallaki komai ba zalika rabbul alamin me wannan arziki da isa wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai shine ubangijin halittu wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha sannan bayan ya halitti ƙasa a kwana biyu ya girka mata duwatsu a samanta don su zama mata noci su ɗaure ta wa baraka fiha kuma ya sa albarka a ciki ya sa albarka a ciki mana ga albarkatun ƙasa muna gani aka sanya mata dukkan dangin iri na abin da za mu iya bukata na tsaba ko na kayan marmari ko na kayan gwari aka sa mata iri na abincin dabbobinmu aka sa mata iri na itatuwan da za mu iya bukata don magani ko itatuwan da za mu iya bukata don inuwa ko itatuwan da za mu iya bukata don wasu bukatu irin namu na rayuwa sannan aka sanya mata ruwa aka ajiye mata aka sanya mata man fetur aka ajiye mata aka ajiye zinare a ciki aka ajiye tagulla a ciki aka ajiye dirhami a ciki aka ajiye gasunan albarkatun ƙasa da suke cikin ƙasa kala-kala Allah ya zuba aka ajiye sai a ce ma ƙasar ce tana da uranium ƙasar ce tana da fetur ƙasar ce tana da tagulla ƙasar ce tana da kaza ƙasar ce kaza ƙasar ce kaza ko ina wasu kuma sai ka ji an ce arzikin su kayan shayi ganyen shayi arzikin su ganyen shayi wasu a ce maka arzikin su noman shinkafa ƙasa guda fa take rayuwa da abin da ke cikin ƙasa ƙasa nawa a duniya suke rayuwa daga arzikin da ake ɗiba daga ƙasa ƙasashe nawa ne suke rayuwa daga bani-bani na 'yan ƙasa ba su da yawa a duniya ƙasashen da suke rayuwa da rabano bani-bani na 'yan ƙasa ba su da yawa yawanci da arzikin cikin ƙasa ake rayuwa wannan ita shi ne albarka kisa an ce Allah ya maka albarka ka ce amin saboda albarka wani alheri ne mai yawa da bashi da iyaka to ita ce albarkar kowa ya ci kowa ya ci ya more inda tun yaushe a ƙasar nan ake yasan fetur tun yaushe ake yasa tun yaushe aka ce tun da aka haifin na ji an ce ana sata kaga dai ni ma akalla na ta samu arba'in amma tun da ne wayo na ji an ce ana sata ko ba haka ba kuma arzikin yana nan a ɗiba a yasa a ɗiba a yasa a biya albashi a hanyoyi a gine-gine a sata a biya albashi a hanyoyi a gine-gine a ɗiba yana nan saboda albarka ce wa baraka fiha kayan Allah ne yasa Allah shine mai arziki mana Allah wani ba shi da arziki yanzu kasan nan kai ma a sanin ka shugaban kasa nawa akai wannan ya hau ya tafi wannan ya amma itan tana nan to shine kayan Allah saka bata kanka lokaci to ka nufi Allah fa firru ila Allah ku nufi Allah gaba daya ka sake reshe ka kama gai ka eh, ka sake ganye ka kama mai ita ce gaskiyar magana haka albarka tana wajen Allah in ya ga dama ya sa arziki a yadda ya saka shi wallahi nan gani nan bari ko kai ne Allah madaukakin sarki ya sa albarkar arziki a hannunka wallahi nan gani nan bari rabawa ba zai karar da shi ba shi ba zai karar da shi ba hasada ba za ta raba ka da shi ba mugaye ba za su raba ka da shi ba barayi ba za su raba ka da shi ba maha'inta waɗanda suke zagayawa cikin iyalanka cikin ‘ya'yanka cikin ma'aikatanka cikin ‘yan uwanka waɗanda suke gwabta suke sata suke yaga tun da Allah ya sa maka albarka kai mai arziki ne wallahi ba yadda suka iya za su barka haka ne idan Allah ya sa albarka to ka daina tsoro kana daga hankalinka Allah ne ya ga dama kuma shi arzikinsa ba mai karewa bane to tunda ya sa ta a lissafi kana cikin list to ku tafi tare kar ka dinga tsorata jama'a an gane shine wa baraka fiha kuma Allah yace wa qaddara fiha aqwataha kuma Allah sai ya kaddara lokutan kasar lokuta sai ya kaddara mata lokutan bada arzikin duk abin da kaga an cire a ƙasa Allah ne ya tsara za a cire shi a lokacin duk wajen da kaga an cire wani abu Allah ne ya tsara a wajen za a cire shi a nan Allah ya yi shi Allah ya ce duk wannan hidimar da gina ta da sanya mata arzikinta da umarni da komai da aka yi mata Allah ta'ala ya ce fi arba'ati ayyamin in ka hada kwana hudu kenan Allah ya yi yana wannan abu kwana hudu don haka shi ne kwatankwacin abin da Allah yake faɗa a nan. Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bikum waja'alna fil ardi rawasiya na'am waja'alna wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzun shine wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzun mun tsirar mun fitar a cikin ƙasa dukkan wani abu wanda aka kaddara shi sananne to babu abin da zai fita ba cikin kaddara Allah ba ba abin da zai fita kuma ba cikin sanin Allah ba don haka arziki yana hannun Allah sai Allah ya ce waja'alna lakum fiha ma'ayisha sai muka sanya muku a cikin wannan ƙasa ababen rayuwa muka sanya muku ababen rayuwa a ban ƙasa bayan an mata arziki sannan sai harkokinku da hada-hadarku ta rayuwa Allah ta'ala ya sanya muku a ƙasa ba za ku iya rayuwa ba a ƙasa ba yadda za ka yi ka rayu yanzu a makala ka a sama ba za ka rayuwa ba za ka rayuwa a ɗauke ka a kai ka sama jannata a ajiye ka ba za ka rayu ba dole a dawo da kai nan ne wajen rayuwarka fiha ta hayauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun Allah ya ce ciki za ku rayu a wannan kasar a nan ne wajen rayuwarku nan ne wajen mutuwarku kuma daga nan za a fito da ku haka nan ne wajen rayuwarka sannan dukkan sababin rayuwa Allah ya sanya a ban kasa idan rayuwarka a kasuwa ne Allah ya sanya maka rayu ya sanya maka kasuwa kuma wannan kasuwar ita ma kala kala ta zama ne ko ta zirga-zirga ta fatauci, ta kaya ne ko ta kuɗi, ta bashi ne ko ta kuɗi lakada, dukka hanyoyin cin abinci Allah ya sanya muku a ban Idan aiki ne za ka yi ana baka albashi ko na gwamnati ko na kamfani a nan ban ƙasa ne. Idan kai mai sana'a ne, mai tono ne, mai sara ne, mai saƙawa ne, mai ginawa ne, mai harhaɗawa ne, dukka Allah ya ce dai ya baza muku hanyoyin rayuwarku a wannan ƙasar. To kasancewar Allah ya mana wannan gata ya sanya mana rayuwarmu a wannan ƙasa, Allah abin godiya ne. Waja'alna lakum fiha ma'aisha wa man lastum lahu biraziqin wa man anan malaman tafsiri suka ce wannan lam wannan man suka ce tana iya zama suna ne da yake da alaƙa da ja'alna sai ya zama suna ne mansubi wadda yake da alaka da ja'alna ai wa ja'alna wa ja'alna man lastum lahu biraziqin kamar yadda muka sanya muku hanyoyin cin abinci a ban kasa haka muka sanya halittun da ba ku ne kuke arzuta su ba kuna da hanyoyin rayuwa su ma sauran halittu suna da hanyoyin rayuwa wasu malaman tafsiri suka ce man ɗin nan wato majruri ne da lamun da ta gabata ta lako wa ja'alna lakum fiha ma'aisha wa mallaktum lahu biraziqin sai ya zama mun sanya muku wa ja'alna fil ardi ma'aisha lakum wa liman lastum lahu bi mut'imina min ad-dawabi wal wuqush wa tuyur mun sanya muku a ban kasa ababen rayuwa sannan mun sanya muku yadda muka sa muku hanyoyin rayuwa yadda muka tsara muku muka halitta muku hanyoyin rayuwa to haka kuma muka yi muku baiwar muka yi muku bayar muka ba ku abubuwan da ba ku ne kuke arzuta su ba. An gane, idan mun ɗauki man a matsayin mansubi na ja'alna, Allah yana gaya mana ne ya yi abubuwa guda biyu, ya mana hanyoyin rayuwa, sannan ya yi wasu halittu ma waɗanda ba mu muke ɗauke nauyin rayuwarsu ba, shi yake ɗaukar nauyin rayuwarsu. Sannan a fassara ta biyu, Allah yana gaya mana cewa yadda ya bamu hanyoyin rayuwa haka ya bamu haka ya arzuta mu da wasu da wasu a ƙarƙashin mu amma ba mu ne muke da arzikin su ba don haka da matanka da 'ya'yanka da masu maka hidima da bayinka in kana da bayi da tumakinka da awakinka da dawakinka da duk wani wanda yake tare da kai wanda Allah ya ɗamfara rayuwarsa a jikinka kar ka ɗauka cewa kai kake arzuta shi. Allah ya ce, Mun baka hanyar rayuwa, sannan mun baka waɗansu bayi namu a ƙarƙashinka wadda mu muke arzuta su ba kai ba. Waja'alna lakum ma'aisha, waja'alna lakum mallastu lahu birazikin. Mun sanya muku hanyoyin rayuwa, mun kuma ba ku ku kula da waɗanda arzikinsu ba a kanku yake ba. su ne waɗannan waɗanda Allah ya haɗa mu rayuwa da su abinda Allah yake gwada mana a nan shi ne ji cewa wanda ya raɗe ka kana masa wahala ji cewa wani in ya raɗe ka yana cin arzikinka ko ka aure ta ko ka haife shi ka ɗauka cewa dangin gidan matarka sun tare suna cin arzikinka ko ‘ya'yanka suna cin arzikinka don haka bari ka datse yawan su kasi maka yawa ko hadimai suna cin arzikinka don haka bari ka rage hadimai domin a rage ci maka arziki ko kuma makota da abokan arziki abokan tarayya da ‘yan uwan zumunci kana ganin suna ci maka arziki don haka ka fara riƙe hannunka kana hanawa to idan ka ɗauki haka to shedan yana raya maka cewa kai ne mai arzuta su ke Allah ne mai arzuta su idan Allah ya ba da abincinsu ta hannunka to ka sani cewa zai maye maka gurbin abin da ka ba su wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin Allah ce abin da kuke ciyarwa na ko menene fa huwa yukhlifuhu Allah ki zai maye maku gurbin abin da kuka cire in ka cire ka ciyar to Allah zai mayar maka idan ku Allah ya mayar maka tsakanin kai da Allah waye ciyar an mayar maka wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu abinda duk kuke ciyarwa na ko menene Allah shi zai maye muku gurbin abin da kuka ciyar Allah ya ce huwa khairur raziqin Allah shine mafificin masu arziki zai baka ka bayar in ka bayar sai ya mayar maka abin da ka bayar din ma sai ya sake baka sai ka bayar sai ya sake mayar maka sai ya ƙara maka ce kai wannan mai godiya ne la in shakartum la azidannakum Allah ya ce in kun gode mu kuma za mu ci gaba da ƙara muku saboda shi Allah arzikin sa baya karewa shi sa Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaki nahnu narzuquhum wa iyyakum ku daina kashe ƴaƴanku don tsoron talauci Allah ya ce ku ma mu muke arzuta ku haka su ma mu muke arzuta su wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum Allah ya ce kar ku kashe ƴaƴanku don tsoron talauci mu muke arzuta ku kuma su ma mu ne muke arzuta su arrizqu ala Allah arziki yana ga Allah madaukakin sarki wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin mubin Allah ce babu wani abu mai murginawa a bankasa ba wani abu mai murginawa mai turawa mai tafiya a bankasa illa Allah rizquha ba ce arzikin sai na kan Allah karka ji an matsaye ka a ɗan ƙaramin gidanka rika ji cewa an matsaye ka kana koran mutane kana hana mutane cin arziki kana hana mutane cin abinci karka yadda da wannan karka yadda da wannan Allah maɗaukacin sarki yake babu wani abu a ban ƙasa face arzikinsa yana kan Allah wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kuma Allah ya san wajen zamansa kuma Allah ya san makomarsa kullum fi kitabin mubin da arzikin da rayuwar da mutuwar da bayan mutuwar Allah yake dukka yana rubuce a cikin littafi a bayyane a wajen Allah maɗaukacin sarki ba wani sabo kawai aiwatarwa ne Allah ta'ala yake wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi ko wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum babu wata dabba babu wani abu mai mulki an ce dabba anan duk abin da ke tafiya a ban kasa ba ana nufin dabba tinkiya ko rago kadai ba duk abin da ke tafiya a ban kasa mutum ne ko tinkiya ce ko maciji ne ko bera ne duk abin da ke tafiya a ban ko kiyashi ne yana cikin addawa Allah madaukakin sarki ya ce ko abin da yake yawo a sama tsa'irin ya tsirbi janahi abin da yake mai fiffike tsuntsu da yake furawa da abin da yake tafiya a ban kasa da abin da a sama yake yawo yace illa umamun amsalukum ba komai bane face al'ummomi ne irinku, don haka kai irina ne, ni irinka ne. Idan ka fi ni ilimi jarrabawa ce, ban kai ka ilimi ba jarrabawa ce, Allah ya danka mulki a hannunka jarrabawa ce, ni talakanka ne jarrabawa ce, kai mai kuɗi ne jarrabawa ce, ni fakiri ne jarrabawa ce, amma asali duka al'umma ce guda ɗaya kuma iri ɗaya. jarrabawa ce ta bambanta mu jama'a an gane dukkan mu iri ɗaya ne jarrabawa ce ta bambanta mu shi yasa Allah subhanahu wataala yace waja'alna lakum fiha ma'aisha wa man lastum lahu biraziqin mun sanya muku hanyoyin rayuwa a bankasa sannan kuma mun ba ku waɗanda ba ku ne masu arzuta su ba mu ne masu arzuta su Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani da Allah ya ce wa in min shay'in illa 'indana qada'ihi wa ma nunazzilu wa ma nunazzilu illa bi qadarin ma'lum
Ubangiji yace wa in min shay'in illa 'indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum Allah yace babu wani abu illa 'indana khaza'inuhu face a wajenmu ne taskarsa yake kun ji ko wa in min shay'in ai wa ma min shay'in nan in nafiya ce tufidu nafi wa in min shay'in ai wa ma min shay'in illa indana khaza'inuhu face a wajenmu taskarsa take wa ma nunazziluhu kuma ba ma saukar da shi illa bi qadarin ma'lum sai da gwargwadon yadda muka tsara sananne a wajenmu da haka da control control yana hannun Allah wasu malaman tafsiri suka ce a nan ana nufin ruwa babu wani ruwa da Allah zai saukar Allah ya ce face taskar mu tana wajensa mu muke da dam ɗinsa mu muke da container wa ma nunazzilu kuma ba ma saukar da shi illa bi qadarin ma'lum sai da gwargwadon yadda muka tsara sananne a wajenmu. To baya fita daga masarautar Allah, baya fita daga tsarin Allah, gwargwadon abin da ya sauka gwargwadon abin da aka tsara ke. in ya sauka da yawa haka aka tsara idan ya sauka kaɗan haka aka tsara wasu malaman tafsiri da ruwa suka fassara aya amma wasu malaman tafsiri suka ce wannan ya hada komai ne fa ba wai ruwa ba wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu babu wani abu da kuke rayuwa da shi face taskarsa a wajenmu ne wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum kuma ba ma saukar da shi sai da gwargwadon yadda muka tsara sananne a wajenmu wannan idan an ce ya hada komai da komai to gaba ɗaya rayuwarka ka kwantar da hankalinka ka kwantar da hankalinka taskarka tana wajen Allah taskar rayuwarka da za a rinka ɗauko ƙaddarorinka ana ‘yan maka lokaci bayan lokaci yana wajen Allah, yake babu wani abu face taskasa tana wajen mu, kai ma kana cikin wani abu, rayuwarka tana cikin wani abu. Wasu malaman tafsiri suke tambaya suka ce, Me za ka ce ga wanda taska take hannunsa, ba shi ne wanda ya cancanci a nema a wajensa ba? Wanda taska ke hannunsa shi ne ya fi kowa cancantar a nema a wajensa sannan wanda taska ke hannunsa shine yake da hakkin ya raba gwargwadon ganin damarsa so shi yasa Allah subhanahu wata'ala da yake rike da taska sai ya zama duk mai hankali a wajensa zai nema taska tana wajensa sannan kuma duk mai hankali mutumin kirki mai ladabi zai yarda zai haƙura da yadda Allah maɗaukacin sarki ya ga damar ya gan shi domin haka ya ga damar ya ba shi taskarsa. An gane? To idan har taskarka ta rayuwa tana wajen Allah, Allah ya ce ba wani abu face taskarka tana wajen mu. Sannan kuma ya zama za a dinga fitar maka ne daga taskarka lokaci bayan lokaci zuwa ajalinka. Kuma ba za ka mutu ba sai taskar ta ƙare tas sai ka cinye komai ka mutu ba za ka mutu ka bar saura ba kuma ba zai kare ka cigaba da rayuwa ba ana ciro maka ne asabar ladi litinin talata laraba alhamis juma'a asabar ladi litinin talata laraba alhamis juma'a almuharram safar rabiul awwal rabiul thani jumadal ula jumadal akhira rajab sha'ban ramadan shawwal dhulqa'da dhulhijja haka ana kewayawa ala madaril ayyami was sanawat abubuwanka suna fitowa suna fitowa suna fitowa suna fitowa har zuwa ajalinka haka duk abin da kaga ka samu daga wannan taskace tana wajen Allah kuma duk abin da kaga ka buga ka buga baka samu ba baya cikin taskarka da ke wajen Allah kuma ba wanda zai baka wala ka zarga jama'a an gane to kai hakuri don wasu suna huci suna ganin cewa ana yi babu su me ake yi babu kai me Allah bai maka ba menene Allah bai maka ba wasu shedan yana musu fitsari a tsakarka yana gwada musu cewa rashin kuɗi kawai shi ta ce kuɗi kawai su ne jin daɗin rayuwa kuɗi kawai su ne jin daɗin rayuwa aka ce wani mai fasaha yana cewa duk wanda ya ce kuɗi su ne daɗin rayuwa ko dai bai san kuɗi ba ko kuma bai san daɗi ba an gane magana ce ta hikima magana ce ta hikima ko dai bai san kuɗi ba ko kuma bai san daɗi ba cikin biyu akwai ɗaya shi yasa musulmi mumini da yake karanta alkur'ani ake karanta masa ake fassara masa kullum alkur'ani lallashi yake zama a gare shi saboda yana wayar masa da kai yana ƙara fahimtar da shi rayuwa yana ƙara sanin shi ma waye shi idan muka san cewa rayuwar mu nan a taskace take a wajen Allah kuma Allah nan abin da ya ga dama yake bayarwa kuma baya bayarwa sai gwargwadon yadda ya tsara to haka za mu haƙura mai rayuwa in ya ba mu mu gode in bai ba mu ba mu yi haƙuri sai mu dinga tafiya a cikin riba amma shi kam wa kullu shay'in indahu bi miqdar komai a wajensa a lissafi yake الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله يتي الله ياسن أبن دم تتكي أوكا أتكنتا ما تحمل كل أنثى kowace mace abin da ta ɗauka a cikinta Allah ya sani mace ne namiji ne ‘yan biyu ne ‘yan ɗaya ne wa ma tazidul arhamu kuma Allah ya san abin da mahaifa take ragewa take tauyewa na kwanaki ko na halittar abin da ke cikin cikin wa ma tazdadu kuma Allah ya san abin da mahaifa take karawa ko na kwanaki ko na halitta wa kullu shay'in indahu bi miqdar Allah ya ce shi komai a wajensa a lissafe yake komai a wajensa kaddara shi ya hukunta shi ba wai system ne yake kwace masa ba haka ne ya tsara to ko ruwan sama ne aka yi shi mamako haka Allah ya tsara za a yi an yi shi ya rushe gidaje ya rushe rumfuna ya kashe mutane ya halakar da dabbobi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya halakar da amfanin gona ya riɓe ya lalace a'a ba system ne kwacewa Allah ba wannan gwargwadon aka tsara ya sauka kawai ku roƙi Allah albarkar wannan abin da ya faru shi fa mai arziki ne shi fa mai arziki ne to kar wannan ta'adin da ya faru ku ɗauka cewa masifa ce asara ce kun lalace ba ku da maimakon sa a'a ita rayuwa idan ka san ta ka lakance ta ka fahimce ta akwai abubuwa da yawa na alheri sai shari ya gitta ake ganin su haka tsarin Allah yake sannan a wani wuri Allah ta'ala ce walau basata Allahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ardi walakin yunzilu bi qadarin ma yasha Allah yace da a ce zai shimfida arziki walau basata Allahu rizqa li ibadihi da a ce Allah zai shimfiɗa arziki wa bayinsa gaba ɗaya a yalwata a yi arziki la baghau fil ardi to da duk sun yi zalunci a ban ƙasa da an ƙetare iyaka walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha sai dai shi Allah yana saukar da arzikin ne gwargwadon yadda ya tsara kuma akan yadda ya ga dama sai ya ba wannan kaɗan sai ya ba wannan da yawa sai ya hana wannan wani abu ya bashi wani abu haka Allah ya tsara barakallahu fikum haka Allah ya tsara ka yadda da tsarin Allah Allah ce nahnu qasamna bainakum ma'ishatakum fil hayatid dunya mu muka rarraba muku rayuwarku a duniya mu muka rarraba muku sosai kana esire da ka kana ta fama shekara da shekaru abu ya kici ya kicin yewa sai cingan sai minti an barka da yara suna sayan fulfula abu ya yiwuwa ka yi haƙuri Allah ne ya kasa ya baka wannan wallahi ba za ka rasa aljanna ba sai dai in ka ƙi nema ba za ka rasa aljanna ba sai dai in ka ƙi nema Allah ne ya kasa ya baka wannan wani zai ce don Allah a masa addu'a hannunsa shi Allah ya masa hannu mai rayu rariyar hannu wani kuma inda zai ɗauki busasshen kashi ya ƙulla a leda ya kasa a kan tebur sai ya kaci niki. Mashin ne yana hannunka kana ta yawo da shi zaka sayar kana ta yawo da shi zaka sayar wata guda ba a saya ba da ƙyar aka baka ribar dubu hamsin aka saye shi wanda ya zai zuwa washe gari yana taimaka an baki ribar ɗari biyu da hamsin an saya. Washe gari nahnu qasamna bainakum ma'ishatakum fil hayatid dunya ka jira akwai kai ma akwai kwanar da Allah ya ajiye ka amma sai ka yadda jama'a an gane don haka kowa ya hakuri Allah madaukakin sarki shi dai duk abin da yake yana yi ne daga taskar kowa kuma yana yi ne bisa yadda ya tsara gwargwadon ganin damarsa shine wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum ba ma saukar da duk abin da zamu saukar na rayuwa sai da gwargwadon yadda muka tsara kuma sananne a wajenmu wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yayi wa bayansa Allah mun gode maka da abin da ka bamu sai Allah ya ce وأرسلنا الرياح لواتح فأنزلنا من السماء ماء فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له وما أنتم له بخازنين
ubangiji ta ala yace wa arsalnar riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin Allah yace wa arsalnar riyaha kuma muka aiki iskokai wannan iska mai kadawa Allah yace muka aiki iskokai lawaqiha suna barbara fa anzalna minas sama'i ma'an sai muka saukar da ruwa minas sama'i daga sama ai minal ulu sama duk abin da ya sama da kai sunansa sama nan sama anan ba ana nufin samaniya ba ba sama wacce jiya aka ce an mata hanyoyin tafiyar rana da wata ba a sama, sama da ku wa anzalna minal uluwi sai muka saukar daga sama da ku ma'an ruwa fa asqaynakumuhu sai muka shayar da ku wannan ruwa wa ma antum lahu bi khazinin kuma idan kun sha ba ku ne kuke da hakkin ajiyarsa ba ba ku ne idan ka sa indararo ka sa hanyar ɗiba ruwa a gidanka kada ya ba abin da za ka ɗiba bayan kwana uku kun shanye kun yi wanka da shi kun yi wanke wanke ya ƙare amma Allah ya ajiye muku sai kun tashi nema To, a nan Allah ta'ala yana cewa shi ne ya aiki iska, iska ita ce take barbara. Masana suka ce, idan Allah ya ga damar zai yi ruwa, sai ya aiki iska, sai ya saki zafin rana, idan ƙasa ta ɗauki zafi, sai iska ta ɗauki wannan tiriri na zafi, sai ta je ta samu ƙawalwalniya na ruwan kogi, sai ta haɗa a cikin wannan zafi ta takuɗa. sai ta garwaya shi sai ta wurga shi sama sai ta mayar da shi ta markaɗa shi ya koma hadari sai ya zama wannan iskar ta yi famfin ruwa sai Allah ya tura ta kuma yadda ya ga dama idan an haɗa abin tsakanin ƙasa da kogi a duk yadda abin yake aka haɗa shi iska ta yi sama sai Allah maɗaukacin sarki kuma sai ya ce to yanzu idan kin tura hadiri ya zama girgije ruwa ya tabbata to a kora kuma a tafi mai a tafi wuri kaza a can za a zubar a can za a zubar to iska ita ce take barbara sai ta hada hadiri hadiri da ikon Allah shine wa arsalna riyaha lawaqiha muna aika iska iskan nan suna masu yin barbara domin su tada hadari fa anzalna minas sama'i ma'a sai kawai mu saukar da ruwa bayan iska ta yi barbara ta samar da hadari sai mu saukar da ruwa fa asqainakum sai mu shayar da ku wannan ruwa da ku da dabbobinku wa ma antum lahu bikhazinin sannan kuma ba ku ne kuke da hakkin ba ku muke ɗora wa nauyin taskace shi ba sai ya koma ƙasa sai ya kwanta idan ya kwanta a cikin ƙasa mai tonon rijiya ya samo mai tonon abinan bohol ya samo mai duk idanuwar ruwa ta fitar da nata za ku shekara kuna amfana da shi yana kwance a cikin ƙasa. shi sa idan ruwa yayi yawa a shekara aka yi damana da ta yi ambaliya ba ku san me yasa Allah ya haka ba kawai ku kuna jin gidajen ku ne sun rushe da ba ku san wani arziki ba sai na gida ku kuna kuna kuna tsaki kuna kwafa gonar ku ta kone da ba ku san wani arziki ba sai na tuwo arzikin Allah yana da yawa kuma dan za ku zauna a gidaje sai ba za a wadatar da ku ba, dan za ku ci tuwo sai ba za a yi ruwa mai yawa ba, za a yi ruwa mai yawa ya rushe gidaje, za a yi ruwa mai yawa ya ƙona abinci, arzikinku ne a ciki. Idan ba a yi haka ba, za ku zauna a gidajen ku gwale-gwale. Haka idan ruwa ya yi kaɗan, ku daina korafi bana damana ba ta yawa ba bana kaza ban Allah ya san me yasa aka yi haka Allah ya sani to mu rage korafi Allah ya sani komai ayoyin nan su gwada mana su ladabtar da mu cewa Allah madaukakin sarki da tsari yake yi kuma da saninsa yake yi kuma gwargwadon abin da ya tsara ne yake sauka kuma arziki yana wajensa kuma taskar tana wajensa Allah subhanahu wa ta'ala kamar arziki mai kyau ka sa albarka cikin dukkan abin da ka ba mu ka ba mu lafiya da zama lafiya abin da muka yi daidai Allah ta'ala ka tara mu aladansa abin da ne kuskure Allah ka gafarta mana Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa balna fi ma ataita wa qina wasrif anna sharra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita lakal hamdu ala ma qadaita wa lakal shukru ala ma ataita nasaluka اللهم ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم